أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa da muke tare da su a wannan shafi namu mai albarka mai suna sayyid burhanuddin yake bauchi wanda suke biye da mu kullum a wannan karatu muna sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau karatunmu na uku zama na uku a yau muna rana ta alhamis hijiran yan halitta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam tara ga watan goma ga watan shida hijiran yan halitta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma sha uku ga watan ɗaya 2021 miladiyan annabi isa alaihi salam 2022 afwan yau da mu tashi wasiƙa ta uku a cikin wannan littafi a risalatu salisa min alwasaya wasiƙa ta uku daga cikin wasiyoyin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala wanda wannan wasiƙa wanda yau da mu karanta ta ita ce mafi shaharan wasiƙan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala wanda ya ce kamar yadda za mu karanta a ciki kowane mukaddami da kowane muridi ya zama na da kwashi sabila da muhimmancinta gudun kada mutum a lahira ya tashi yana ruɗan kansa yana ganin shi almajirin shehu ibrahim ne almajirin shehu tijjani a je lahira abin da ke tsakaninsa da shehu ya fi daga ƙasa zuwa sama nisa babu abin da ya haɗa su wai ya jinjillahi allah ya kiyaye mu sabila da haka wannan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi wannan wasiƙa kamar yadda mu karanta ya ce kowa ya kwafa har yake son samu kowa ya dinga karantawa kai yake ya haddace ma sabiya da wannan ɗariƙa ba a gina ta don wasa ba ba a gina wannan ɗariƙa don ruɗi ba an gina ta ne don tsantsan bin Allah subhanahu wataala to shehu yana cewa bismillahir rahmanir rahim wanda ana kiran wasiƙan arsalatul wato arsalatul muntaqimil azizil jabbar haka ake kiran wasiƙan bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai almuntaqim wanda yake ne azabtarwa wannan yana daga cikin sunayen Allah shine almuntaqim alaziz wanda yake mabuwayi ma'ana ne rijaye Allah ya gagari kowa wanda kaga Allah ya bashi ya bashi ne ba dan bayan da Allah ya riya da shi ba aljabbar shine kuma mai tilastawa subhanahu wataala almutakabbir shine kuma mai girman kai wannan sifa ne na Allah wanda an ce mu bayi a ce mana a ce mutum mai girman kai aiki ne zagi ne gare shi kuma Allah bai san mai girman kai amma yabo ne ka faɗa wa Allah kaman kalman ummi ne yabo ne wa annabi Muhammadu amma duk wanda ba annabi ban aka gaya masa kuma zagi ne ma'ana wanda bai iya rubutu da karatu ba to shi kuma annabi yabo ne to al mutakabbiri mai girman kai wassalamani ala rasuli ala rasuli as-sayyidi al-abdi al-qayyim gaisuwa guda biyu su tabbata ga manzo shugaba bawa kuma shugaba ne bawa alƙa'il wanda yake faɗan cewa a hadisi ingantacce yana ce ya fa'imatu bintu muhammadin sallam la ubni anki min Allah shay'an shehu ibrahim da wannan ya bude da wannan hadisi ya bude wannan wasiƙa nasa yace ya ce fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace la ubni anki min Allah shay'an annabi yace ba dan wadatar da ke komai daga Allah ba inda biki ba Allah ba malamai suka ce Fatima ma yar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya gaya mata haka ina mu kuma inda iyayenmu wato ba annabawa bane to ashe kowa ya shafa makansa ruwa addinin nan ba addinin sarrai bane amma badu bayan haka al ashawati ahmaduhu bima yaliku yace ina godiya wa Allah da abin da ya dace a gode masa sai silu salami ila walidina ahmad siyam yace gaisuwa na ya tabbata zuwa ga wato ɗa ɗanmu na ruhi shine shehu ahmad siyam wani babban malami ne wa malik so da kuma malik so wa ila kullu man yakifa alaihi mimman yadda in intisaba ilaina shehu yace kuma wannan gaisuwa na ta sabi ga duk wanda ya tsaya akan wannan takarda ko yana karantawa ko ana karanta masa ne da yanzu muke tare da yan uwa sai shehu yace duk wanda yake ce shi na wani to gaisuwa na ta sabi gare shi yaji kuma wannan sako nawa yace mujibul ilam yace abin da yake wajibi akan duk wanda wannan takarda ta zo masa to abin da yake wajibi akan sa shine ya sanar ya sanar da cewa ga sanarwa in ji shehu na musamman yace bi anna isnayn laysa minni wala min at-tariqi fi shay'in yace mutum biyu ba su tare da ni kuma su ba su cikin dariqa kwata kwata ba abin da ya hada su da dariqa shine wala min at-tariqi fi shay'in su ba zama komai cikin dariqa ba ma'ana ba su dariqa sai yace to su wane ne wannan mutum biyu yace majzubun lam yasluk wa salikun lam yajzub in baqiya ala halihi ma waƙafa ala sharima shau yace mutumin da ya zama majazubi wanda baya aiki da shari'a shi kullun tauhidi ne take jana kullun tauhidi ko komai yace Allah ne haka ne Allah ne wallahi khalaqa kuma ma ta'amal amma akwai shari'a Allah ya ce abin da ya same ku ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ya same ka ne kyau daga Allah ne Allah ya koya mana ladabi amma mummuna da gare ka ne kuma annabi ma faɗa a hadisi cewa wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah amma wanda ya samu abin da ba alkhairi ba kada ya zargi kowa sai kansa sabila da haka shehu ya ce mutum majazubi shine wanda sufaye ke cewa wanda shi kullum maganansa ya karkata kawai zuwa ko me sai Allah ne yayi yace wanda baya aiki da shari'a wa salikum da kuma wanda shi yake aiki da shari'a lam yajidu shi kuma da ya zama majazubi ba ma'ana bai san Allah sani irin ta ma'arifa sani irin ta ba'i wanda su ba yake kiran mutum wannan ya san Allah sani irin ta ba'i yana da sanin Allah hawan hawa ne kamar yadda imani hawan hawa ne wannan kowa ya sani imani hawan hawa ne haka sanin Allah hawan hawa ne yanzu wani abu na samun sa dai haka Allah ya nufa shikenan kawai ko da dai damu amma ya tawakkali amma wani dai an buga an buga an buga an buga tukunna kafin ya hakura tukunna daga baya zai shi yasa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa sabr inda sadamatul ula da hakuri yayin masifa lokacin da masifa ya auku kawai ka tabbata haka Allah ya nufa su ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to sabiya da haka shi wace majzubi shine wanda ya tsaya kawai shi shari'a ya sani a tafiyan sa na zuba bai san sanin Allah irin ta ma'arifa ba ya tsaya kuma akan haka bai nemi san Allah irin ta ma'arifa din ba in dai akwai mai shiryar da shi zuwa gare duk da ayo mun tsinci kanmu cikin wani hali an samu sabanin shehunai wasu na ganin tarbiyatul askarin ma a daine sabiya da yanda wasu suka zo suka canja ma'anan maganar suka tigo suke tashirmantaka suna fata dariƙan kamar yadda shehu yayi wannan wasiƙa sabila da irinsu sai suna ce tunda ba dole bane abin dama an an kwadaitar ne dan mutum ya zamo yana bautawa Allah a makamin ihsani shine kaman hadisi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ya ce masa kamar yadda muka sani addini hawa uku ne akwai islami kamar da Jibril ya tambaya Annabi ne musulunci akwai wato imani ne imani Jibril ya tambaya Annabi Annabi ya gaya masa me ihsani me ce ihsani shine anta abudallah ka annaka tarawu ka bautawa Allah kaman kana ganin sa to ba ka taba iya hawa wannan mukamin ba matukan ba shehi ne masanin Allah ya kama hannunka ya ja ka zuwa ga halaran Allah ba ba ka iya bautan Allah a matsayin ka bautawa Allah kamar kana ganin sa duk wanda dai koyi dai iya abin da dai iya ne amma ainihin yanda ake so a jimma kamar da malami alari ya faɗa ka zo sallah ka fita daga ka manta da kanka ka fita daga duniya ka manta daga wai kana tsaye a masallaci ne kawai ka kare cikin ubangiji kare ka idar kuma akwai masu yin haka irin bayan Allah da sun da suka shiga sallah aka musu sakiya aka fasa wata kurji ba su ma sani wasu ana so a musu a musu wani abu na magani sun in sai sun shiga sallah lokacin sun kare ba su ji komai Allah ya sa mu kare mani to sai da haka mutum mutse bautawa Allah ka an kamar yana ganin sa shine mukamul ihsani to wannan matsayi shine ake so mutum ya tarbiyatul askari azkarai ne za a ba wa mutum ya yi ya yi ya yi ya wanke zunubansa har ya san Allah sanin Allah irin ta baɗi daga nan kuma daga baya sai zo ya yi suluki to duk abin da ya gani dai arifin ne ya san me Allah yake nufi da wannan abu to yace shi Ibrahim yace to in dai mutum ya iya yi tarbiyatul askari a kuma zamanin lokacin zamanin sa kana wani cikin zamani a yanzu ma ina da shehi murabbi bi tsoron Allah kamar yadda shi Ibrahim ya faɗi shehin da zaka yi tarbiya a gurin sa murabbiyan wadulub murabbiyan kabiran nasihan kamila irfani imaman saliha idan mutum da ya tarbiya ya nemi shehu shine murabbi wanda zai tarbiyance ka ba irin murabiyan kabira masanin addini ba irin ne yau kaga mutum tukuruyan jahili wai shine ke sa mutane a tarbiyatul askari babu izini babu ilimin addini babu kuma cancanta ba irin murabiya kabira nasihan kuma ne nasiya wanda duk wanda ya ganki ya san mutumin Allah ne kamila irfani kuma cikakken masanin Allah imaman kuma jagora ne kowa a yankinsa ya san shi mutumin Allah ne har maki in ji tsoron Allah ya san shi mutumin Allah ne salihan kuma mutumin kit to ka ji wannan sifofi guda biyar da Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya faɗa to yau ba su ake nema ba yasa dole a faɗa cikin wasu masu son girma masu ɓata ɗariƙa mutum ya zo ya taɓa ɗan maganganu kai ɗariƙan da aka ce san taba ba a yadda baka ba in kana san taba shi ya ne yadda baka ba eh kayi da niyan da aka bari an ce da ka yi sallah a jama'a da ka bi iyaye da ka girmama halittan Allah kuma kai a zo a wayi gari ka koma shan giya kuma ka ce komai duk ɗaya ne ina ɗaya ina rabo Allah ya sa mu cika da imani to sai alaka kar mu yawan ta bayanai a karatun mu ga wasiƙan tana da tsayi to shehu yace idan mutum ya tsaya a wurin wannan hali yake tarbiyatul askari kuma akwai shehu mai tsoron Allah ko kuma wancan wanda ya tsaya shi majuzubi ne ko bai wansa da aikin shari'a shehu Ibrahim yace babu ruwana da shi wa inni sha'ani kama alimtu sai wace ni sha'ani na kaman yanda kuka sani man arada an yakuna ma'iti hali to falyasil tariqi fi falyasil tariqi fil aqwali wal af'ali imtisal al awamiri wa ijtinab al nawahi fi zahir wal batin sai wace ni dai sha'ani na kaman yanda kuka sani duk wanda yake so ya zamo tare da ni eh ba ga cewa mu ne na shehu a ji a ta daukan abun wuyan shehu ana sawa a je ɗakin mutum ka ga babban hoton shehu amma gaba ɗaya aikinsa ba ta yi kama da irin na Shehu Ibrahim ba radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kiyaye mu to kaga ya zama iddiai kenan to shi wata duwanda yake so ya zama ɗaya ya zama tare da ni ya zama tare da ni an ya kuna ma in fi hali a halin da nake to fale sulit ɗariƙi ya shiga wannan ɗariƙa tanawa ta Shehu Tijani fil aqwal wal af'al cikin zantattukan mu da kuma ayyukan yaya nake aiki yaya nake sallah yaya nake azumi yaya nake zakka ya nike zama da makwabta yi me muke faɗa da misalin awali da misaltuwa da abin da duk Allah ya umarni wacce na bin nawahi da misantan kuma duk abin da Allah ya hana bi zahir kuma wal batin a zahiri da batin ba a gaban mutane ka yin abu ba in ka fake da kai ba kuma ya ganin ka sai Allah ka ta abin da ka ga dama wannan baka zama mai tsoron Allah ba wata abushi wata shawuki ila al-wusuli ila marlatillahi wa rasuli shi wace mutum ya zama mai kishi ka san mutum ya kishi an ce kusan babu azaban da ya fi kishin ruwa aka ce sai soyayya soyayya ne in ta cika soyayya ake ganin ta fi kishin ruwa kishin ruwa ko yunwa bai kai ta daga hankali ba dan ta in ta tashi kisa in dai zallan kishi ne to lalata mutum da ya ya fi yunwa lalata shi to kishi ka zamo mai kishi mai kuma shauki da soyayya da kishi kenan kaga manyan abu guda biyu kenan ila lusuli zuwa ga saduwa ila maradatullahi zuwa ga yardan Allah duk abin da ka san in kayi da ka sami yardan Allah to ka zama mai isin ka kayi wannan abu har shi yau kamar yadda a shirye ce ko da sadaka ko da sadaka ne kar ka bari a rayuwar kan dai kana da ikon kai kai mutum ya zama bukaci kana da ikon bashi ka bashi in baka da iko kuma alhamdulillah Allah ba ya dora mara abin da ba za ta iya ba duk abin da zai ja masa yardan Allah wa rasulihi da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka aikata wannan abu to kaji fa tun daga farko abin da shehu ya fada to da yake tsammani da wanda yazo kuma yazo kamar aikin wasu sako da shauran amma man yanta su bi ilaina shehu yace amma wanda yake danganta kansa da mu wayarta ki bi shay'an yana hawan wasu abubuwa min mukhalafati shari'ati al-mutahhara ash-sharifa yana hawan wasu abubuwa da ya saba ma shari'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a wanda take mai tsarki madaukakiya dukkan hali muharramati da kutsa kansa cikin ababan da Allah ya haramta wa tarkin ma'amurati da barin abubuwan da Allah ya umarni to shi yake fa ushidillah wa ushudukum anni bari'un minhu ko anan sai ya bar wannan wasiƙa ya gama identifying in kansa ba duk wanda yake mai tsoron Allah mai adalci ya san ina ce Ibrahim radiyallahu anhu ya fada ko anan sai ya tsaya yace ina shaidawa wa Allah ina shaida muku ni babu ruwana ma duk wanda yake kutsa kansa cikin abin da Allah ya haramta yace barin kuma abin da Allah ya umarni to ina shaida wa Allah ina shaida muku mutane ku ne shaidun Allah yau shekaran wasiƙan nan mun je gaba da mu faɗa shekaran ta 93 a ga tun kafin a san da aike mu duk wannan masu shiriri kan ba san ma wani ma ba san da aiki mamansa ba wani ma ba a san da aiki ma babansa ba shin Ibrahim kaga ashe da irin wannan wannan wasiƙa da wahabiyawa da suna da rabo da wa'innan lalatattun da suke ɗin hakika marasa rabo da suna bin shehu radiyallahu ta'ala cikin zantattukansa da abin da ya faɗa wallahi tallahi da da da da wahajiyawa ba ta halaka da kin shehu ba da yan hakika ba ta halaka da danganta mai shehu rai abin da bai babu ruwan sa da shi ba abin kazantan aiki kazantan aiki fa Allah ya kiyaye to shi shehu radiyallahu anhu yace Allahumma ya saki addu'a inni bari'un ilayka mimma kana haula yace ya Allah ni babu ruwana da abin da wa'annan suke aikatawa ya Allah ni babu ruwana kaga babu wanda zai zo yana ta kare oh ba ku san shehu bane am oh ƙarya ne wallahi gaba ɗaya kai ne ma mutum ne mai tsaron ma ina shehu ga shehu a rubuce wanda suka zamu da shi wanda wanda ya tara wannan wasiƙa duk da wannan wasiƙa tana nan a littattafan ɗariƙa birjik ga ta nan kuma wanda shi ma bulfati ɗaya ne daga cikin halifofin shehu ibrahim radiyallahu ya rubuta wannan littafin wanda kuma kusan ma an ce tun shehu na da rai ne to kuma har wani zai gwada mu shawu sai sani shehu Ibrahim har za ka gwada ma ƴaƴansa da suka yi ta karibi da banyan sadatu da nake da su wanda a cikin sako wanda ya ce yake ya fi shekara ashirin kabbara ɗaya ba ta wuce shi a sallah ba to ta tun da za ka san wato aikin ɗariƙan nan ba aiki amma dai alhamdulillah tun da mun ɗauko wannan wasiƙu da ku jin da shehu Ibrahim yake magana akan bautan Allah bautan Allah yasa in ka kalli fuskan su sadatun sai ka san wallahi wannan mutanen Allah in ka kalli fuskan sa da ibada an ta ratsa mutum to labarin zuciya tambayi fuska an jawo hawa to shau yace fal ya'zar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim shau yace fal ya'zar allazina su ji tsoro waɗannan da yukhalifuna an amrihi suke saba ma umarnin Allah Allah ya ce su ji tsoro masu saba ma umarnin Allah su ji tsoro ka ji fashe buran ayan Qur'ani ya dauko yace domin Allah ya ce an tusibahum fitnatun su ji tsoro kar masiba ta same su aw shibun azabun alimun ko kuma azaba mai radadi a lahira ke ne same kuma duk mai saban Allah ka duba tun a lahira ya Allah ya walakanta shi tun a lahira afwan tun a duniya sai Allah ya kage ya kaskanta shi sai Allah ya kunyata shi tun kaskancin duniya lahu kizim fil hayati dunya wa fil akhirah yanda Allah ya ga mai yahudi da nasara kaskanci ya tabbata gare su cikin duniya da lahira to yahudu ma ba kenan masu kuɗi su da duniya suke biyo duniya masu ilimin fasaha da kere-kere amma Allah yake kaskanci ya tabbata musu tun a duniya da lahira to me kuma kai da ma ba ta ko allura ba za ta yi kera ba kai baka zauna ka mu Allah kai baka zauna ka mutana ka duba kaga irin wannan wanda suke lalata kansu da bata shara wallahi kana kallon mutum da ga fuskan sa kaman kwatani duhu da ka gani ga kazanta ga wari wanda yake gwada maka ayan nazafatu min al-imani sabtana ka duba shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ka duba da yawan rasuwansa ya rasu 1975 yau shekara nawa kenan hamsin ba biyu ko to ka duba amma ka duba irin hotunan da yake ɗauka na hamsin ba ɗaya to ka duba hotunan da yake ɗauka kaya ne masu kyau masu tsafta na jikin da zai annabi ya ce annabi ta yi imani tun wancan shekarun ba ta ina kuma mutum ka ga yadda jikinsa Allah ya sa mu da imani duk dai ko sun yi ko sun ma adam barata mu kyau ba su da zuciyan ba ta da kyau Allah ya sa su gane wa tubu ila Allah jami'an shau yace ya sake ka wannan aya na cikin wato suratul nuri wancan aya ma suratul nuri Allah yake ku tuba zuwa ga Allah gaban ki din ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'mine kullum mutum a cikin tuba ake so yanzu kullum mutum a cikin tuba ake so yanzu to Allah ya sa mu cika da imani wa ma qultum shau yace abinda kuka faɗa min anna muridiya wi'a'un mumtali'un min asraril hadarati salasa fanima shoci abinda naji kuna faɗa na cewa almajiri na shine muridi almajiri na shi wani jaka ne kaman jaka ne wanda aka cika ta da asraru guda uku asrarin halara guda uku an cika ta da asrarin Allah sirrori kenan an ce asraru shine jami'i a larabcin an ce sirri guda ɗaya ce asrarin sirrori na Allah an cika shi da sirrin Allah an cika shi da sirrin manzo Allah an cika shi da sirrin shehu tijani shehu ce fa ni mai ce haka haka almajiri na yake gaban an ce sirrin Allah ya da ce an cika ka da sirrin Allah kuma ganka kana saban Allah anya ba sirri ke dan bane kuwa an cika ka da sirrin manzo Allah kuma gan kana saba wa manzo Allah an cika ka da sirrin shehu tijan kuma gan kana saba ma yanda shehu yayi daban yanda kai daban shehu yace haka ne lalle duk almajiri na na gaskiya to an cika shi da wannan sirrin halarori guda uku halaran Allah halaran manzon Allah halaran kuma shehu tijan yace to haka ne yace walakin aina muridi minku to na ja ka ne to amma ina almajiri na din a cikin ku waye almajiri wannan babban magana ne a lokacin da shugura aka ce ke karanta wannan wasiƙan ma almajiransa manyan sadati shehunan mu ne fa a gabansa yake ce musu to waye ma almajiri na din a cikin to ina mu kuma baya wayannan fa sadatin ne fa da shehu din gaban su malamai kaza kaza amma shehu a mustawansa ba a kowanda tewa ba suka sharuɗan ma zama almajiran shehu ba kuma ana ganin salifofin shehu yanzu kamar misali hadisin nan ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta a gurinsa daga bakinsa da hannunsa baya zagi duk wani musulmi baya cin naman baya kuma dukan musulmi kuma baya sa hannu a cutar da musulmi idan ka zo kofar masallacin nan aka cika kai sallah ka ba da qur'ani mutum ya rantse maka ba ya zagin musulmi da a sa sunansa ga miliyan goma ya rantse da yawa haka da abu a masallaci amma bara a ce duka ba bara a rasa wani bawan Allah wanda kana ganin sa ba komai ba hala wani makusancin Allah ne to Allah ya samu shariman to musulmi ma haka maka ta'arifin sa ma sai ka sha wahala ballantana ka duba hadisin da annabi yake ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku bare zo mai imani sai ya kuma dan uwansa musulmi abin da yake so maka in ka tara mu musulmi da yawa da yawa kaɗan ne wanda suke da wannan sufofin yanzu misali mutum ne Allah ya masa fatayi a kasuwansa ya samu jarinsa ta kai miliyan goma abokinsa jarinsa na miliyan biyu da da ka yi hira da shi ka Allah ya buɗe maka cikin zuciyarsa da ka samu ba ya so abokin sannan shi ma a ce jarinsa ta kai na miliyan goma ko biyar ma ya kamo rabinsa tafiya da tunaninsa in ya kamo shi ala da iya wuce shi amma mumini to in ma ƙaru ne ne zama shi bai dame shi ba abin da Allah ya baki Allah ya sa mata albarka a ciki ka isa duk abin da ka samu ka so Allah ya ba ma kowa wannan shine zuciya kyakkyawan zuciya to in Allah ya Allah ya baka gidaje da motoci kana da gida a Abuja a wurin da ya fi tsada ko kana da motoci kana da jiragen sama sai Allah ya ba mu wasu to a cikin arzikin Allah ne ya rabu kowa Allah ya ba shi jirgi to me ya rabu a cikin arzikin Allah kai me ya rage ka Allah ya sa mu shari imani to amma abin da yake Allah ya dama ya ce ya halice mu dinga jarabe mu liyabluwakum ayyukum ahsana amala dan da jarabe ku ji Allah yi eh na muku mutuwa ko tabarakallazi bi yadihi mulku ko kullu shay allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala Allah ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarabe mu waye cikin aiki to jarabawan kenan aiki duk da inda rai ta zo ta rai kullun nafsu umuri take da mummunan aiki kullun inna nafsa lamaratun bisu ruhi ne take umuri da bin Allah an gane to sai haka ake so bayin Allah su zama to shehu ya ce mu tuba zuwa ga Allah ya ce waye su muridi na din waye muridi wanda ya cika sharuɗa ɗariƙar tijjaniya in ka je ka ɗauki ikirari shuruɗin ɗariƙar tijjaniya ko kuma wannan annajil hani ko na tsamai sunan littafin nan kenan na maulin mishiru ibrahim salih ko na shehu shu'aibu ikirari shuruɗin ɗariƙar tijjaniya ko ya kutatin farida ka karanta ka ga abubuwan da ke ciki da da ce maka ɗariƙar tijaniya tana duka sharuɗanta guda ashirin da uku sai suka ce wanda ya tauye sharaɗi guda ɗaya an ce ana ganin halada a iya kiransa ɗariƙar ɗariƙar tijaniya ana gani amma aini wanda suke yanke muridi kan gabarin shehu ya kuma bayi ɗariƙan shi ne guda biyar da ake kawowa inda a karbi dariƙa musamman guda uku nan ma shine na farko haɗa ta da wata dariƙa na biyu ziyarar wani wani don neman albarka ainihin neman madadi ba ziyara na ɗan uwantaka ta musulunci ba inda wasu ba su gane ba ba su san ina aka dosa ba mai magani ma yakan ce magani ya baka magani kar ka hada da noni kuma in kai da ka da insha Allah ba ka samu lafiya ba amma kake ya sharadin ka baka san dalilin da ya faɗa ka ba ba lalle ne ya fito ga maka ba ya ce maka za'a likita ma yakan ce maka wannan magani ka sha ka baka da yamma kuma in ya baka sha guda ɗaya ɗaya in ka sha biyu to in ba mai da hankali ba yawwa da a samu matsala kwarai kuwa to Allah ya sa mu cika da imani to ina kuma shehu masanin ruhi na mutane shi ba tarbiyya yake likita ne to he sallah cikin jama'a sai bin iyaye to su ne manya din amma shauran shuru istiha ne na inganci amma in mutum bai cika su ba kuma ba a gani ya zama cikakke da shi sai ya ce almajiri na fa huwa a'awaz min min al-kibrit al-ahmar indakum in kana al-amru kama wasaftu sai shi ya ce to almajiri na ba ku sani ba ya fi kibrit al-ahmar wahalan samuwa a gurinku ku malamai sun ce kibritul amarin nan shine wani jan zaiba wanda sun ce idan ka da ka samu wannan jan zaiba an ce ana samun sa ne a cikin cikin kogi kamar yadda ake nemo ya kutu su azurfa a cikin kogi ko a waje mafi wahala can kasa a yi an yi tono to haka ake samun haka almaji an ce kibritul amari wajen da ake samun sa da matukan wahala malamai sun yi fassara da yawa kan kibritul amarin an ce shine wani zirare da ake samu a cikin zuciyar dabba ta haka ta yanka dabbobi ba samu an ce shine wani zinare da ake samu a cikin kasan teku wanda da za ka same shi an ce ka tara karafu cikin masallacin nan ka zuba wannan kiritul amari a kai duk su zama zinare to sho Ibrahim ya ce haka almajiri almajirin sa ya fi wannan zinaren wahalan samuwa ashe yan uwa mu tashi mu kama yace yace in kana al'amur kama wasa fa inda al'amari ya zama kamar yadda nuka kwanta muku wa yi shakwan arfa al'izina shi ya ce ya kusata kuma ɗauki izini an kulli muƙaddami ga dukkan wani muƙaddami wanda ya fahimu bi hadaratihi al-mahramat wanda yake kutsawa da halaransa ababan da Allah ya haramta in ana sidaka da ana yin magana halara hadara hadara a luga shine fada fada eh ya ci halaran Allah fadan Allah halaran manzo Allah fadan manzo Allah halaran shi fadan shi to amma fada na ma'ana ake nufi eh fada na ma'ana ma'ana abinda Allah ya yewaye yace kada mutum ya aikata mummunan aiki a gurin to halaran Allah ne wannan kada mutum kuma ya aikata kyakkyawan aiki a gurin nan ma halaran Allah ne halaran Allah na kyakkyawan aiki da kuma mummuna shi na ka gane mutum ya dinga kiyaye wato ladabi ya dinga ladabi wa halaran Allah a ko ina kaje Allah na ganin ka to ka in baka jin kunyan mutane ko kuma in mutane kaga basu danka ba wai Allah na ganin ka to ka dinga kiyaye ladabi tunda Allah na ganin ka ka dinga jin kunyan wanda yake ganin ka shine an tabu Allah ka annaka sarawu kuma da kai ibada yanzu zuciyanka kowai Allah take halla halla duk wani halitta kai gefe da shi shine muradi shi yake dan dauki izini ma duk wani mukaddami da yake kutsawa da halaransa cikin ababen da Allah ya haramta ya haramta walam yakum bima wajaba alayhi bi tsaya da abin da Allah ya wajabta masa ba fa in ajaza idan ya gajiya to yuhajir ila Allah wa rasulihi wa ilayna sai wace in ya gaza ya gaza ya bi Allah inda ya kamata shi yace to yayi hijira zuwa ga Allah yani hijira zuwa ga Allah ya bi Allah sau da kafa ya bi manzo Allah ya zuwa ga manzo Allah yi hijira zuwa ga manzo Allah ya ayyukan annabi sallallahu alaihi wa ilaina shi yace yi hijira zuwa gare mu zo ga ya muke aiki ya muke wa Allah ya muke bayin Allah shi yace ko wallahi ma auqafa sayra ulaika hatta raja'u ila ta'annus bil hawadisi illa dulu ahadin bina yace so yace wallahi babu abin da ya tsere tafiyan wa'innan yasa suka jibi tafiya cikin Allah duk mai tafiya cikin Allah kullun imanin sa karuwa yake kullun imanin sa karuwa yake to shi yake babu abin da ya tsaye da tafiyan wa'annan mutane masu saba wa halara ma Allah yace hatta babu abin da ya tsaye da tafiyan wa'annan hatta rajau ila ta'annisi yake sai in sun dawo zuwa ga ɗeba kewa bil hawadith da hawadith halitta duk mutumin da ya zama ba iya ɗeba kewa ga Allah ka san su bayan Allah babu abin da suke jin daɗi kaman su zamo daga su sai Allah ya sa kaga suke zaben kaɗaita su je su shiga halwa ko su koma wani ƙauye da zama su biya da jama'a in suka maka yawa ma hana sabon Allah ce har sai in sun samu Allah abin da Islamin su fara kaza sai sun samu Allah ma'ana sai sun samu bin Allah tukunna sai su su dawo kuma su koma cikin jama'a domin su amfanar eh su zo duk wanda ya zauna da su ya amfana zuwa ga Allah subhanahu wataala illa dul ahadin bina yace sai tsawon zamanin su gare mu babu abin da ya tsere tafiyan su suka koma zuwa ga ɗebakewa ga halitta yace sai tsawon zamanin su da mu ma'ana sun dade ba su zo yanda muke ba ba su ziyaran halifofin mu dan wallahi in har ka ziyarci halifan Shehu Ibrahim wallahi ka ji imanin ka ya kawo daga mukaddamai dai mukaddimi na Allah ne halifan Shehu na Allah ne wallahi in ka ziyarce shi ka ji sai ka ji karin bin Allah ya karu maka da nutsuwa to ballantana kuma ka ziyarci Shehu Ibrahim yace to babu abin da yasa suka koma bin damuwarsu da mutane shine hawadis halitta mutum damuwarsa kuɗi damuwarsu mata damuwarsu sha'awar sha'awar da zanarar su wanda kuma ya ba Allah ya babu abin da ya kai Allah daɗi shine annabi yake faɗa a hadisi cewa zaka ta'amal imani ko maraje billahi rabban bi islami dinan wa bi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulan ya dan dari zaƙin imani wanda ya da Allah shine ubangiji babu abin da ya kuma sa Allah daɗi babu abin da ya kuma sa manzo Allah dani to sai da haka su shi wuce tsawon zamanin su ba su zuwa gurin mu amma kaman hadara ma'ana fi kasir min al-awqat yusi da mashi hawaci shi wuce da ka samu ya manta ma wato dan tsano na sha'awa ma ya dinga sha'awan wasu abubuwa ma na'am shau yake a subhanallah duk wanda ya halarta mu to ya manta ma ɗanɗano na sha'awa in babun Allah ba kur ya manta wani abu ma na saban Allah hatta abubuwa ma na halal ne sai ka gana manta to amma bari mu kiran abubuwa na halal ma shi yace fa innahu na shibban shi yace anan akwai samarika anan kaula tijaran kanana samarika ne karana wanda ba su shekara 15 ba 16 kannasu kannasu na'amar shahawati sai wuce sun manta ma ɗanɗanon sha'awa sun manta ta sun manta su ga tsaban bautansu da Allah kawai sai wuce hatta inda minu manyan su zauje ta wala ya ciya sai wuce a nan akwai a cikin su ma samarikan ma wanda ya manta ma da na da mata kullum ko yana ɗakin halwa yana masallaci a yi wazifa karatun Qur'ani wuriji kawai dare da rana wuriji dare da rana ya manta yana da mata ma ballantana kuma yaje maka wurin matan banza matan sana alal ma manta dai la ya ciya baya zuwa mata illa bil izni wal ikrahi sai shehu ya masa izini sai an tilasta shi sai an masa izini an tilasta shi shehu sai kai ba kana da mata ba in ce shehu ya kanye kuma wata kai ba kana da mata ba sai bi gida ka je ka kwana sai da je ba ta kinta haka za ta lalu zaki shi wuce haka almajirai na ce wanda mutum ya manta da kyawun ma wani abu na halal ma ta ji sabon bautan Allah yace wal ghayrula amma duk wanda yace bai fadi da irin wannan da yace ba almajiri na bane to kaga maganar ta sake mutuwa na cewa ainihin yidi ni ina ma wai almajiri na duk in kana tare da mu kuma wasiƙan da jiya makaranta a na ranar wancan sati abin da shi yake cewa duk wanda kuma ya bar wazifa ta wuce shi na kwana ɗaya ta wuce inda ba da uzuri na kira ba yace to baya tare da ni dan tsaban guda maka cewa da gaskiya ake so ka ba Allah matakan kana wannan nafulfulun kuma to ba za ka yi wasa da farilla ba domin malamai sun ce duk wanda aka jarrabe shi da jarra da tozar ta farilla ai da tozar ta sunna to da a waye gari da a jarrabe shi kuma da tozar ta farilla shi yasa hatta musahabi ba so mutum ya dinga walakantawa nan ce an so kai kaza to ka dinga yi to ba za ka dinga walakanta sunna ba amma kana to da ta misali da ka zo kan sunna daga sunna kuma ya farilla daga farilla kuma ya waliya billahi to shi wace fala budda min ruju ila Allah bi tawbati babu makawa dole kowa ya koma ga Allah ya ci tuba wal imtisali da kuma misaltuwa da duk abin da Allah ya umarni wacce na da kuma nisantar duk abin da Allah ya hana wa zuji dole mutum ya guji duniya masu yan wannan daga wanda suke ta karin shiwu a ba mu kuɗi a ba mu kuɗi da mu su kai kuɗi kuma an ba su kuɗin holewa da su kuma wuce kuɗi ba ita ne maksudi ba Allah duk wanda kaga ya zama bawan Allah to san da ya watsar da duniya mata fallan gawa ba ta cikin lissafin sa wallahi damuwarsa dai karfin abin da zai ce sha ya ci sira mu iyalinsa da wanda ya zo masa ba kuma da alfahari to shi kuma Allah karimu ne in dai ka masa ka bauta masa to shi kuma Allah dai baka sira shi ne ga ba su rufin asiri sai ga kuma ana ihu abubuwan ana kawo su kuma suna rabarwa wa zuhudi mutum dole ya zo mai gudun duniya walwara mutum ya zo mai tsantseni kamar da annabi yake cewa alwaru hasanun walakin lil ulama ahsan tsantseni yana da kyau amma ya fi kyau ga malamai tsantseni shine ya ga mutum ya kawo malami abu ko ka maka ma in baka yadda da sana'ansa ba ma ba tsantsan hal bane ma da ga ba su ci shine tsantsi kana yin taka tsantsan wa ta'allum dole mutum ya koma zuwa ga bayan gudun duniya ga tsantseni ga kuma neman ilimi kuma ilimin kamar da je muka je wani maulidi nake faɗa ilimin kuma na zahiri da baɗi ai na duniya da na addini na addini shine na farko sai kuma na duniya domin ka ka ka taimako wa addinin ka da wannan ilimi na zamani قال تعالى لولي الأولياء الله يا فدا مولي وليي شيني أنه محمد yace masa wa qurbi zinni alma kace Allah ka ƙara min ilimi malamai suka ce Allah bai taba cewa annabi ya roke shi dukiya ko mulki ko wani abu ba amma ƙarar Qur'ani yace kace Allah ka ƙara min ilimi ya da ilimi shine fitila wanda zai ƙara kusanta ka ga Allah ubangiji sai wace fallazi ya liku bil muridi abin da ya dace ga muridi Allah ya kifa sayrahu kare tsaye da tafiyansa hatta idza lahi abi wa askala alayya haluhu to yarhalu ila shayhi a'lani maqam ko yarhal ila shayhi a'lani maqam shau yace abin da ya dace muridi kada ya je tsaye da tafiyansa kamar yadda zaka kuma wasu shedan yanda yake burmo musu Allah ya hore mu shi kuma ba saban Allah yake na zahiri ba amma yana shedan yana gwada masa cewa shine ibada ne kullum yana istighfari kaza kullum yana yana ganin shi yayi ma Allah wani abu nan ma tarkon shedan ne kai kai ibada kai ka ba ma kanka lafiya kai ka je ba ma kanka dama kai kai ka ba ma kanka faraga to shine makamin da yake so an tabu dalla kan naka tarawu kai bawa abinda fususu ba yake so kai ka a turje da alkari shine ka sani duk kai fa baka da komai kai bawa ne kai abdul bawa ne ibadan ma an ka zo masallacin kai sai kai ka ba mu ikon iko makanka ka taso daga masallacin ka zo daga gidanka Allah ne baka iko shi ya taho da kai da ga dama Allah ya shigar da kai don abu kai ka ba makanka iko ka karfi shedan ka zo kai kai kai sanar da kanka abinda kake karantawa Allah ne kai naka ba wa ana so ka zama mai godiya ne da Allah ya zabe ka da yin haka aikin naka shi yake kar bawa kar muridi ya tsere da tafiyansa hatta idza la yaqdi har ya zo ya tabin Allah ya tabin Allah iya gurgudan halinsa iya gurgudan halinsa shi yake har ya kamo ni shine hatta idza la yaqdi ka zan gode yi ka kamo shi Ibrahim kuwa to hatta idza la yaqdi shi yake har ya kamo ni ya rike ni wa kala alayhi har halin matsayin da yake zama ya rikita mun ma ya zama ya wuce ni kenan sai wace to yarhal sai ya tafi ila shayi ala yini maqama sai ya tafi shawun da ya ilmi matsayi shine shawu tijani wato mashayin sa ya wuce ni kaga wannan ai bare yi ba waya ga maka kurewan maneji ai shawu tafiyan sa da muridi ai kaman irin motan yaki wanda ake mata jirgi kai wanda ake mata jet ko to kamar irin tafiyan ta ne a hada ta da wanda yake kan keke a ce kuma ka kamo shi kaga wannan koda keken kan tana iya tsalle da tashi sama ta dirka Allah ya sa wuce karewa ne bare taba yiwa wannan mustahili abu ne korare shi wato alam rahimakumullah shi wato ku sani Allah ya muku rama anna kaseeran min almudda'ina da yawa da masu iddi'ai in an jance iddi'ai masu ƙaryan cewa sun ne shehu gure ne shehu gure ne shehu sai yazo ta tara gashi ba wanka masu tara gashin a can aiki suna wanka suna tsafta to yace saddan nas saddan nas afwan sun toshe mutane an sabilillahi masu ƙaryan su ne na shehunan sun toshe mutane an sabilillahi ga barin bin tafarkin Allah da da mai istiqama ta biya da rashin istiqama ka zo mutum ya zo ya sa hoton shehu bura a gaban ya zo na shan taba ko ya ci kayan wani barin biya ba mu je layiran na yi istighfari da yawa sai wani ne ne ta ka mu yan dari ba mu da almajiran shehu subhanallah shehu bai umarce ka da haka to kaga daga nan wani zai sani dari ka a dari kan ta dinga halatta rasu ha wallahi nan dari kan wallahi abin da suke kamata ba annabi ya haram ya haramta abu kai ka zo ka taki wani annabi ce karka taki wani kai kuma ka ce shehu ya biya maka haka shehu ya faɗa a ina ba da yanzu ka zama faɗa ba duk da hawa abubuwan da Allah ya haramta shi ba ruwansa da shi ko ya zo ya jero da shi da wata mata shi ko sun zo zamanin media wani ya zo ya rungumi mace sun ɗauki hoto sun saka a media facebook ko telegram ko whatsapp ko me sai mu da shehu ko kuma ya sa hoton shehu ya ce kwalban giya subhanallah subhanallah a lahira kana tsaman yanzu zai yi zai yi maka kana tsaman da aka yi bacci ne daɗi ka zo ka ɗauki hoton gwamnan garinku ka sa shi a social media ka masa ɓatanci kana tsaman da aka yi bacci ne bacci ne daɗi Allah ya sa mu cika da imani to ina kuma waliyin Allah ka zo yana ce babu ruwan da kaza kana manna to ma sai wannan yake shehu yace sun toshe mutane gaban tabarkin Allah amma in ka ɗauki halin shehu girma mahalittan Allah rashin girman kai sauraron kowa har manzon Allah dai kawai sallallahu alaihi wasallam shine halin shehu yace duk abin da ko gana yake aikin annabi Muhammad ce to in kai irin wannan to mutane da yawa lokacin da za su dinga ya kai wasu ma suna in dai ɗariƙa irin mutuwa ne to ita kan ɗariƙan mai kyau ko kuma wanda ma bai san wa'incan ɗin ba ma to bari yadda ka zagi yan ɗariƙa a gabansa ba sabiya da kai ka ɗauko aikin shehu in ya shiga damuwa ka taimake shi ko makiyinka ne ya samu abu ya ka taimaka masa na halin manzan Allah kenan sulman ka ɗaka shehu ce sun hana mutane su yi ga tabarkin Allah su biya da rashin istiƙama shehu ce to munin ta saba ilallahi wa saba wa ومن انتسب إلى الله وسار يسد عن سبيله فقد بارز الله بالمحاربة وسار في هيز في هيز أهل الإنكار الأشياء لكونه سببا لذلك شو يتدو wanda yake danganta kansa cewa shi mutumin Allah ne ya zama kuma yana toshe mutane gaban tafarkin Allah ka ce kai na Allah ka zo kuma kana ta saban Allah shau yace to ya sani ne yin haka yayi fito na fito da yaki wa Allah yayi fito na fito da yaki ga Allah kaga ko fito na fito da yake ga Allah shine da ga mutum ya yara cikin kaskanci da walakanci shi shi ya fito na fito da Allah kuma ya zamo basara fi yaji alin inkari ya zamo a yanki a bangaren ma'abuta inkari masu gaba da bayin Allah annabi kuma ya ce dinne gaba da waliyi Allah ya ce hadithul qudsi to ga yake tsakanin sa da shi da kauni sababan da zalika tabi'a da shi ya sabbanta haka wala budda lakum min al-huduri ma'ana fi kaseerin min al-awqat shi wace babu makawa ku dinga halartan cikin yawancin lokacin da ta kuzu anna adaba suluki domin ku rike ladiba na suluki ya ake bin Allah kama a kasu haƙaƙal jazbi kamar yadda kuka riga inda ake riko ne haƙiƙa na jazbi na jazba na gaskiya mutum a yabi manzon Allah ya ji daɗi ya ta kuka ya shigo na hali ko a yi zikiri ya shigo na hali don jin daɗi to jazba na gaskiya ke yace to yanda ko koyi wannan a gurin haka kuma ku zo ku koyi yanda ake zama da yanda ake bin shari'a man fa'ala zalika faqad faza fawzan aziman duk wanda ya aikata haka wa ya rabbanta rabbanta mi tsani wala budda lakum min taghyiril manakiri babu makawa shehu yace ku dinga canja munanan abubuwa allati taqaw fil ikwani bil yad wal lisan wal qalbi kama fil hadith abun abubuwa da yake faruwa tsakanin yan uwa na muni da saba shari'a shehu ce dole ku dinga canja shi ku canja da hannu in kana da iko kana da hannu ka canja da hacce kamar yadda mu muke karantawa wal qalbi ka ka zuciyanka kamar yadda yazo a cikin hadisin nan na annabi da yake faɗa wala budda liman yuridu intifa bi hizbi ma yaziru na min al wasaya na zaman wa nasara shi yake babu makawa ga wanda yake so ya amfana da abin da yazo gare ni to dole ya haddace duk abin da yazo gare ni na rubutu da na waka in dai kana so ka amfana da ni ka zama na to ka haddace su duk sayin da wani ya zo maka dona baka tana ne shi wai faɗa wasiƙa kaza me ya faɗa a cikin baitukan sana kaza wazil barawatu yace wannan takarda hibzuha wajibun li kulli muridin haddace ta dole ne ga kowane muridi duk wani almajiri shi Ibrahim shi Ibrahim ya ce dole ya haddace wannan wannan takarda ba ma fa ka ji ta ba dole ka haddace ta ka dinga lekawa duk sa'in da ka ga dace aikata wani aiki to bakar sai wani abin da Allah ya haramta shi ba ya tare da kai kai wa kullu man waqafa alaiha duk wanda ya tsaya kan wannan takarda fal yansaha wa yalazimaha wa yaqraha kullu yawmi ya kofeta ya kuma lizince ta ya dinga karantawa kullum kullum mutum ya dinga karantawa an ce da mukaddamai an aka yi da wazifa sukan dan karanta wani abu cikin wannan sai da kowa ya gyara tafiyan sa wa qimus salata wa atu zakata wa sumu ramadana wa hujjil baita man istada ilayhi sabila shi wuce ku tsaye da sallah kaji ba duk wasiƙan ta yayi magana wannan rukunin musulunci biyar kamar yadda ranar muka faɗa ku ba da zakka ku yi azumin ramadana ku ziyarci ɗakin Allah ga wanda yake da ikon zuwa wa tasaddaqu bil mali wajhi llahi ku dinga kuma yawan sadaka da dukiyanku da kuke da shi saboda Allah kuru ba dan wani bukata ba ba irin bukatan ka yazo ka dinga sayin abu kana sadaka ba a kai sadaka kawai dan Allah wannan wasiyan shi wuce jani wannan wasiyan manzo Allah ke a bi hadisi muslim an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin muslim daga manzo Allah ad-duhur shatrul iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ardi was-salatu nurun was-sabru diya'u wal-qur'anu hujjatu laka aw alayka shi wuce ya zo a hadisi annabi ya ce tsarki rabin imani godiya wa Allah kuma ka ce alhamdulillah in ka faɗa ka ladan ya cika mizani ranar kiyama haka subhanallahi walhamdulillah in ka ce kuma subhanallahi walhamdulillah ka da biyu to ya ta cika mizani so biyu a ranar kiyama to ba din ba a dogara da abin da aka faɗa ba ta yake cin ka faɗi wannan kai kai kai sheka to ina ba san ya da ka mutu ba ko me kai ka bata wannan ayyukan kai annabi yace ko tana cika man kace subhanallahi walhamdulillah ladan ta yana cika tsakanin sama da ƙasa sallah hakke ne duk mai sallah da ga cikin imani a gushin sa والصبر ضياء حقوري حسيني سمان جانب تدمو بي حقوري والقرآن وجهت لك أو عليك قرآن كما هجا كني على إيرا كما تدمو هجا كان كما كيأيكي لشيبا كل الناس يجدو فبائع نفسه ومؤتك وأميهك annabi yace dukkan mutane suna yin sammako ne suna wayan gari akwai mai sai da ransa cikin sabon Allah akwai kuma da yake ento ta bayan ya koma cikin sabo sai waye gari ya ento ta ya zo ya tuba abu duka akwai kuma mai wanzar da ita yadda goma da tare mutu na saban Allah Allah ya kiyaye to ka sani mutane kashi uku ne baka san a cikin wanne zaka mutu da aka mutu kana saban Allah ne ko da aka mutu bayan ka tuba ko kuma da aka mutu cikin da ya goma na saban to shine abun tsoro wa qala ta'ala Allah ya ce wa aslul qaili shine mafi gaskiyan masu zance inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha al fahsha'i wal munkar wal baghi Allah yayi umarni da adalci Allah ya umarni da kyautatawa Allah ya umarni da ba mu abuta zumunta haƙƙinsu Allah ya hana alfasha Allah ya hana mummunan aiki Allah ya hana zalunci wannan kawai aka dauka lokacin da wannan ayar ta sauka san da wani mushriki ya musulunta yace ai babu abin da yafi wannan kyau Allah ya umurni da adalci da kyautatawa ya umurni da bada haƙƙi duk dan uwanka na zumunta ka ba shi haƙƙi in ba da lafiya ka gaishe shi in ya shiga damuwa ka taimaka masa ko da da shawari Allah ya hana alfasha ya hana mummunan aiki ya hana zalunci falwailu kullal waili liman la yaltaka liman la yaltaqi liman la yatalaka hukuman lahi wa rasulihi bil qabul tan shugran yace tsananin azaba da halaka ya tabbata ga duk wanda baya karban hukuncin Allah da na manzon Allah karba cikakken karba nan ga masa abin zaba abin da yake so ya bar abin da bai so shi to tsananin azaba ya tabbata gare shi dole an ce maka Allah ya faɗa annabi ya faɗa karbe ta cikakken karba ta aikata gurgurdan ikonka lakin man balaga kitabuna duk wanda wannan wasiƙa namu ta je masa wa taba wa tadaraka ma amkanu falau sadatu darin shi ce duk wanda wannan wasiƙa namu ta zo masa ya tuba ya rike abun da ya yi masa na bautan Allah shi ce to ina masa albishir arzikin duniya da lahira bai samu afallahu amma salaf Allah ya yafe ma abun da ya wuce wa man lam yanzir fa ushudillah wa ushudu washhadu anni bari'un minhu wala abra'u minhu illa ba'da bara'atillahi wa rasulihi shau ya ce duk wanda kuma ya ƙi tsawarci daga jin wasiƙa na wannan to ina shaida wa Allah kuma ku shaida ni babu ruwana da shi kuma ban zamo na zamo babu ruwana da shi ba bayan Allah da manzon sun zamo babu ruwan su da shi shi shau ya ce fa alai wa alaikum bil iksari min salati fatil ma ublik na aure ku da yawan yin salatil fati sai ya salatil fati in gaji ladan ta kafa daya tana da dukkan wani salati da ka sani wannan kuma ilimi ne wanda Allah ya ga dama ya ganar da shi a hakan ma aka ce abin da ake faɗa a salatul fati na ladanta abin da hankali zai iya ɗauka wa alaikum bi katmil asrar shi wuce na hore ku da koyi surori kaulan wasila da zancen ku da aikin ku ba ka zo kana ai Allah kaza Allah kana lala kana wala kanta sunan Allah ba wanda ko kafiri bayin wannan wadau an kuma tajawura shi wuce ku bar bayyana bayyanawa bi kalami ahlul haqaiqi da maganan ma abuta haqiqa ku bar bayyana maganan ku bar su alaka kuni wasalaku siratal mustaqim in dai ba ɗan haqiqa na gaskiya ba amma ya haqiqa masala taram kafirai wasalaku siratal mustaqim ku shiga hanya wanda yake mare da shi wasilka shahawat dagutun ta'buduna ba'da da awal imani yace wannan sha'awar sha'awar da mutum yake ta bi saban Allah mata sata ne yace duk wannan dagutu ne kuke bauta mata ba wa Allah ba bayan ko mutum yayi da awan cewa shine imani kaman ya kafur bi daguti Allah ko yace duk wanda ya kafirce ma dagutu shine san zuciya wa yu'min billahi imani da Allah to fa kadisam saka bil urwati wusqa lam tisama laha wallahu sunil ali duk wanda ya ka shin yace yayi riko da ijiya wanda take yi karfi wanda ba ta yankewa duk wanda ya zama mai bin Allah gurgudan halinsa to yayi riko da ijiya wanda lam tisama laha ba yankewa wallahu samiyun alim Allah ji ne masani ne yace yace wa anta ya ahmad siyam kai ya ahmad siyam balligha hadal kitab kai sadda wannan littafi na shine wannan wasiqa ila kulli man yantasibu lana da duk wanda yake ce shi ne shehu ne shehu ya ce to a isar masa da wannan wasiqa farfi ila kulli kabir ka tura ta ga duk wani babba fi mahalli nushati nushatan ka tura ma duk wani babba a ko ina yake ka tura masa kwafi minhu gare shi li yaqra'ahu liman ma'ahu wa liman hawlahu domin ya karanta ta ma wanda suke tare da shi da wanda suke jiwe da shi sai mutum ya zo rubi kansa ya ce shi ne shehu ne shi ne shehu to ga shehu ya ce a karanta ta to amma an zo ana magana an ce mutane ka boye sirri ka bai ka zo suna ba su so a sani ba su so a sani na ina ai sirri ba ƙarya ba ne matan mutum annabi ya ce mafi munin wurin zama a ranar kiyama mafi munin wurin zama fa annabi ya ce wanda ya aure da ya kaɗai ta da matan ya zo kuma cikin jama'a yana faɗan abubuwan da yake da iyalin ya ce shi kowa muni ko kafirai ba su kai shi ba kaga ba halal ne tabiya da sirri abu ne mai muhimmanci yanzu sarkin bauchi yana yana sirri da kai malam ku ko sai ka zo malam goje ka yada in sarki ya ji gobe ko fada ko kofar fada kai saka je to ina Allah kuma ai sirri ba ƙarya bane abokin ka ma dinga gaya maka sirrin sa yace wani fa lokacin da aka yi kaza din nan ni na dauka ni kaza ko ya ji labarin kaje kana faɗa gobe dai zaki gaya ma Allah ya samu cikar imani mutum ya aiki mara kyau ma ka je ka faɗa kalmar da zai fara jifan ka da ita duk da ba ita ne munafunci ba amma abin da zai ce ai wani munafiki alali ba ita ne kuma munafunci ba sibobin munafunci a buku ne da annabi faɗa ƙarya mutum ne magana in an yi alƙawari da shiyar ya saba an zama alincacce kuma ya ci amana duk da dai wannan akwai alamun cin amana a cikinta to ina kuma rabbul izzat ya baka sirri sirri fa ba mu kowa yake faɗa ba fa a yanzu akwai surori da bayan Allah ke da wanda ya ka musu hidima na shekaru kafin su gaya maka wanda wallahi duk abin da kake nema shine ake kira ismullahi alazim duk abin da kake nema an ka karanta wallahi Allah baka nan take kifta an ido amma kai ba hala shekaru kana musu bauta su baka to da abun banza ne da bazu sun tare mutane kawai su faɗa ba kuma sirri ana yawan faɗa ma karewa yake Allah ya samu cika da imani shehu sai ya ce wa arjumin Allah muna fata daga Allah an tatalaqahu minkum qulubun safiya yace ina fata daga Allah ya zama kun karɓi wannan magana da tiyanawa da zuciya wanda take tacicciyar zuciya wanda Allah ko ya nufa wa azanun wa'iya da kuma kunnuwa ne kiyaye abin da aka gaya mata sai shi yace wallahu ya hadina Allah ya shiryar da mu wa ya hadiku ya shiryar da ku wassalam sai ce an ce tabbata gare ku da wannan yurfa wasikan sai ce wa kataba Ibrahim al-Hajj Abdullahi at-Tijani bi Madinati Kaula harasaha Allah min kulli basin ali shehu yace wanda ya rubuta wannan wasiƙa ka san shehu bai kiran kansa wai ko yace maka malam ko sayyidi ah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mun tuba ka yake mu shehu shi duk san da ya rubuta wasiƙa gayan sunan sa yake kira yace shi shine ashehu Ibrahim amma mu ne zamu fada ka saboda mun yi rashin ladabi mu kira sunan kamar yanda kamar yanda da ga muke tijaya da mutanen mu ne cewa ya annabi ne salati ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to su kuma malamai ya dace Allahumma salli ala sayyidina sai ya da ladabi sai ya Allah ya ce mu girmama shi wa wakiru wa tu'azziru wa tuwaqqiru to daraja shi kenan sai annabi ya faɗi makansa ai ni ne Muhammadu ni ne kaza to yanda zamu gane ya ake ladabi ka je duba yanda Sayyidina Ali da annabi ya ce kashe wannan suna a wasiƙan na masulu da jiya yace wallahi ya Rasulullahi bari ya goge sunan ka ba umurni da ba annabi ya bashi amma da masu zafin kai ne yanzu ce ka je shi sani dai sunna ne umurni ya umurce ka to an ce idan umurni ya ɗiga ladabi ladabi yake dauka to shi shehu shehu Ibrahim yace shine a shehu Ibrahim dan Alhaji Abdullahi At-Tijani wanda yake ba Tijani a madinati kaulaha ya rubuta wannan wasiƙa yace Allah ya kiyaye wannan gari nasa dukkan wani tsananci tsananci da dukkan wani musiba kuma a shekara ta nawa ya rubuta shine shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara irin wasiƙan da muka karanta wancan sati hijiran manzo Allah dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara shehu ya rubuta wannan wasiƙa kaji shine muka ce yau shekaranta casa'in da uku tunda yau hijira dubu ɗaya da ɗari hudu ne da arba'in da nawa muna da arba'in da uku to ka ɗaga ɗari za ta koma hijira dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da uku to ka ɗauko a shida ko a cikin ɗari ɗin nan ka zo ka ɗora kan arba'in da uku zai ba ka arba'in da tara ko to shine shekaran wasiƙan casa'in da hudu casa'in da hudu shau ya faɗi wannan magana kaga ashe da tsari mutum ya zo yana ruɗin kansa ba Allah ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka yi kuskure Allah ya ce mu Allah ya ba mu albarkan wanda ya rubuta wannan wasiƙa shine Shehu Ibrahim radiyallahu anhu Allah ya ba mu albarkan halifan Shehu Abdul Fatih da ya rubuta ya aiko mana Allah ya sa mu rayuwar mu ce albarka irin nasu Allah kuma ya ba mu albarkan Shehu Tijani Allah ya ba mu albarkan manzon Allah muna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka dora wannan dariƙa hanyarsa Allah ka ba mu arzikin duniya da lahira ka raba mu da talauci da kaskanci da walakanci ka kuma amfanar da jama'a mutum da aljan da wannan musika da muka karanta wanda halittan Allah wanda ba su da iyaka akwai wanda suke daukan karatu suna yadawa Allah ka tsaya musu a cikin lamuran su Allah ka tsaya musu ka karfafa su ka yi albarka ma zuriyar su da mu da su duka Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Fatih Khatim wa ala alihi haka kadirin idayen aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين